ya ba shi matsayi da yawa a cikin walici mutum ne mai tsanantawa wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya fito za shi masallaci rufe fuskar sa yake ba wanda yake ganin fuskar sa har ya dawo sai ya shiga gida sannan yake bude fuskar sa kuma a gidansa akwai wata halwa nan yake shiga ya zauna ta ibada shine almajiran shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da sai dai aliyu halazim da sai dai muhammad ibn mushri suke tambayar sa kace a shehu me yasa to shi wannan kakan naka duk sanda ya fito za shi masallaci sai ya rufe fuskar sa gaba daya baya da wani ya gaishe to shehu tijjani yace ina kyautar zaton cewa Allah ya bashi wani matsayi ne akwai wani matsayi a cikin walittaka wanda in aka baiwa mutum wannan matsayin to duk wanda ya dube shi ba zai yadda ya rabu da shi ba domin in ya rabu da shi to sai dai ya mutu in ya rabu da shi to sai dai ya mutu to shi yasa yake rufe fuskar tasa sai suka tambayi shehu tijjani suka ce ah to ko matsayi an bashi cikin mafatihul kunuzi ne sai ya ce a'a matsayin da aka bashi wani matsayi ne na musamman wanda in mutum ya samu gadon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'ansu ilimai har guda saba'in da biyu ya zamo ya zauna a cikin su har shekara ishirin da biyu to sannan ne ake bashi wannan matsayin amma wannan matsayin ba na mafatihul kunuzi ba ai mafatihul kunuzi su matsayinsu ya huce kuma wannan domin su sun fi karfin a ce za a ba su wannan bai wata cewa duk wanda ya gansu shi kenan kuma ba zai iya rabuwa da su ba su mafatihul kunuzi ko kudubai ya ce su sun fi wannan matsayin domin su a beban nufi ne da su zauna tare da halitta shi yasa ba za a ba su irin wannan matsayin ba kuma ba za a ba su irin wannan matsayin ba to to shi wannan dai Muhammad ibn Salim baki ɗayan malaman wakacin sa kan sun yadda cewa malami ne babba kuma sun yadda da walittakarsa sun yadda da walittakarsa to hassala mafharal ula shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da girma na ɗaukaka hina wulid wannan shine wakacin da aka haife shi wato wannan ishara zuwa shekarar da aka haifi shehu tijjani sala haral wula to wato ha'i takwas ga sadi sittin mun haɗa sittin da takwas kenan ga lami talatin casa'in da takwas kenan ga nini arba'in ɗari da talatin da takwas ga fa tamanin shi kuma an haɗa ɗari biyu da goma sha takwas kenan ga ha'i ɗari shida ha'i ɗari shida kenan ko to in an haɗa muna da ɗari biyu da sha takwas ya zama ɗari takwas da sha takwas kenan ko ga ra mai tan mun haɗa dubu da sha takwas kenan ko to ga kuma alif ɗaya ya zama da sha tara kenan ko ga lam talatin da arba'in kenan ko dubu da arba'in da tara ga aini saba'in in an hada ya zama da dari da goma sha tara ko ga lam wannan talatin in an hada da arba'in da tara ga alif wannan daya in an hada hamsin kenan dubu da dari da hamsin dan da aka fi shi wuce jani radiyallahu ta'ala hijira tana da shekara dubu da dari daya da hamsin yau shekara nawa kenan man na so shekara nawa kenan kwana ɗaya ne dai kawai ya hawa kai yau shekara nawa kenan ke dubu da dari da hamsin dari hudu da hamsin ba to ake dari uku kaga wani hada da dubu da dari da hamsin ai dubu da dari hudu da hamsin kenan dai da wani abu ai shidan ta kare ai da saba'in da ishirin da bakwai muke yanzu ko dari biyu da saba'in da bakwai ne an hada da dari da hamsin dari dubu da dari ɗaya da hamsin ai kaga zai ba da bakwai dubu da ɗari hudu da ishirin da bakwai ko yau mai tan da saba'in da bakwai kenan yau shekara mai tan da saba'in da bakwai kenan ɗari biyu da saba'in da bakwai da kwana ɗaya a'a da haihuwarsa da haihuwarsa in kana son kuma ka san daga wafatinsa to sai ka daidai tamanin sai ka daidai tamanin kaga ɗari da saba'in da bakwai kenan yau da wafatinsa shekara ɗari da casa'in da bakwai sai kwana ɗaya ne ya hau kai in kuma kana son ka san wafatin shehu usman sai ka rage biyu shi kuma ɗari da saba'in da biyar ɗari da casa'in da biyar ɗari da casa'in da biyar in kuma kan tsakaninsa shekara biyu ne shehu tijjani wafati dubu da mai tan da talatin shi ko shehu usman dubu da mai tan da talatin da biyu to sai shehu tijjani ya riga da shekara biyu to a aini mari aini mari sunan gari ne a cikin sahara cikin wato kasa algeria za wannan ishara da aka samu na ramzin shekarar da aka haifi shehu tijjani cewa hassala mafharar ula shekarar da aka haife shi bi farlihi shahid to bi farliha shahid ya shaida da fifikon ita ainuma saboda waje yana samun ɗaukaka da waɗanda aka haife su a wajen ko suka zauna ko suka zauna a waje waje yana samun ɗaukaka wato addaru ta tafara addiyar ta tafaralu bi sakiniha addiyaru ta tafaralu bi sakiniha wa ma hubbu diyari shagafina qalbi walakin hubbu man sakana diyara to Ubangiji ya tashi shi sai ji Ahmad Tijani tashi wanda yake kyakkyawa fi arbadil aisha cikin mafi ni'imtar rayuwa mafi hasken haske mafi hasken ɗaukaka zayyana wa halaka بين العباد وبين الأنام زينا وبنجدي من أنشاه وان دي فاريشي يا قواتا حلقه حلقة شهو تجاني رضي الله تعالى وهلقة يتبيع بين الأنام فكان حلقة anamu wa'in suka ce da halitta sunanta anamu wasu suka ce mutane kawai ake kira anamu kamar da na basin ya ce anamu mutane kawai ake nufi ya sa ce a wal'ara wa halil anam ai duniyar gaba daya ta mutane ce akai sauran halittar ma duk da suke kanta dai na mutanen ne ba na wani ba wasu suka ce a al'anamu ana nufin duk halitta ba sai lalle mutane ba to akana yunjibu biha baha'u manzari
manzari to menene li husnihi la lami lamihahu an mabkhari amma khabari amma khabari na fakana shau tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yunbi ubaha manzari kwarjinin maganarsa yana ba da labari ga lamihahu wanda duk ya dube shi an mabkharihi amma khabari amma khabari daga saninsa da kaga shau tijani radiyallahu ta'ala tun sanda yake yaro kaga babban mutum Allah ya bashi sifa ta cika ya ba shi kwarjini a cikin bayi da ka gan shi ba sai an faɗa ma ba ka ga babban mutum tun yana ƙarami tun yana ɗan ƙarami li husnihi saboda kyansa saboda Allah ya yi shi da kyau
li shirihi yi sayyidil ibadi saboda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi kama da kakansa ya yi kama da shugaban talikai eh, mafi kyan dukkan mazauna a binni wa baji da mazauna ma a ƙauye wanda ya ya fi kyau daga dukkan mutane da wanda suke a binnin da wanda suke a ƙauye duk ya fi kyau daga gare su to shau tijjani ya gaji wannan kyan ya gaji wannan kyan na kakansa sai ya zama duk wanda ya gan shi da ganinsa ya ga babban mutum ba sai an ba sai shau ya bagana ba ko an faɗa masa da ganinsa ya ga babban mutum to wa hasiza al-qur'ana to shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya haddace qur'ani fi sab'i sinin a cikin sanda yake shekara bakwai yana ɗan shekara bakwai shehu ya haddace ƙur'ani wato wannan ibara ta nazimu akwai ɗan magana a kanta saboda yadda ya kawo za a iya ɗauka cewa ko a shekara bakwai ne ya tsaya ya koyi ƙur'ani har ya haddace to ba haka ake nufi ba sanda ya haddace ya gama haddace ƙur'anin gaba ɗaya sannan shi kansa shekarunsa a duniya shekara bakwai shi yasa malamai suke cewa ibada sai dai ubaida ta fi wata sai dai yunus baba a nan bayyana inda shi sai dai ubaida yake fada a cikin riratu tahani wa qad hatiza alqur'ana sadi a hijjatin mujidan majidan ayya iflin ala da fala wa qad hafiza alqur'ana shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya haddace qur'ani sadi a hijjatin a shekara ta bakwai daga haihuwarsa mujidan hadda ko fa ta kyautatawa ta kyautatawa da cikakken ka'idojin tajwidi gaba da yana mai kyautata qur'anin majidan yana abun girmamawa ayya diflin kai wannan abun mamaki daga yaro dan karami ala da ya samu daukaka dafla a cikin ni'ima da yake ya samu daukaka a cikin ni'ima to عن شيخه العالم ya kiyaye qur'anin ko a wajen malamin sa wanda yake masani الدين المتين ma'abucin addini mai karfi malamin shehu tijjani na qur'ani ana ce da shi mamadu bin sunusi tijjani malami ne babba wanda yake kullarsa da saninsa ga girman qur'ani ya kai matuka a zamaninsa ana ba da misali da shi yanda yake da kamewarsa da da yanda yake to
وبعد ذا اشتغل bayan nan kuma bayan shehu tijjani ya haddace qur'ani shehu ya shagalta بالعلوم da ulimai
فجعل الغميضة ya sanya galira matsaloli na ilimi wanda suke masu zurfin fahimta كالمفهوم suka fito masu sauki suka koma masu sauki a wajensa yana fara neman ilimin sai ya zamo ilimin aka shimfiɗa shi gare shi ya zamo abin da yake matsaloli masu wuyar fahimta suka komo masu sauki
وجعل في سياره Mhm.
حسب السبق wahaza wahaza shehu ya tarar da kasbar sabakaran baran rigaye fi sigari tun yana karami tun yana karami manyan malamai suka fare masa jinjina a wajen ilimi cewa lalle kam Allah ya hore masa ilimai to فيها a cikin ilimai وقصره a baki ɗayan ƙasar shehu tijjani على ذاك التفق sun samu gamuwa an samu ittifaki akan haka cewa Shehu Tijjani tun yana ɗan ƙarami Allah ya hore masa ilimai
أفتى ودرس afta tun yana ɗan ƙarami bai kai shekara goma sha biyar ba ya fara ba da fatawa tun bai kai shekara goma sha biyar ba aka fara zuwa wajen sa yin fatawa wajen rasa ya fara koyarwa aka fara zuwa wajen sa neman ilimi وذلك على سياره السنين ala sigari sinni wa zalika ba da fatuwa ta sako da koyarwa ta sa ala sigari sinni tare da kan- karancin shekarunsa bai fi sha biyar ba bai kai sha biyar ba ma نعم haka ne ولا زرع ba ma haka ba yi munazala da manyan malamai yana da wannan shekarun za a tara taro tsakaninsa da malamai cewa a zo a yi bincike akan matsala kaza shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya goge su ya nuna musu ya fi su ilimi ya nuna musu ya fi su ilimi tun yana karami yake haka kuma har ya girma har san da ya zo fas akwai wani malami babba ana ce da shi sai Muhammad da ibn Kairat malami ne babba na tafsiri ya san ilimai kuma da yawa shi yasa manyan malamai ma a sannan ana shakkarsa to yana zama ya tafsiri har sarkin kasar gaba daya babban sarkin kasar yana zuwa wajen farkon zuwan shau tijjani fas sai shau ya zo inda yake karatun tafsirin nasa yana yi ya kawo wata matsala sai shau tijjani ya ce matsalar nan malam a gyara ba haka fa take ba sai ya ce ka ga bako daga zuwa matsalar da yake malami kaza ya faɗe ta a littafi kaza malami kaza ya faɗe ta a littafi kaza malami kaza ya faɗa a nasu tafsirin malami kaza ya faɗa a nasu tafsirin malami kaza ya ta kawo wanda suka faɗe ta sai shau tijjani ya ce ai gyaran da nake da su nake ba da kai ba daman kai ba kai sa gyara ma ba su ɗin wa'yancan ɗin su ɗin wa'yancan ɗin ba za ka ji yadda abin yake ya tsaya ya ta tafsili ya ta tafsili ya ta tafsili ya ɗauki wakati mai yawa yana tafsiri ya ce malami kaza ka san inda ya ce ya ce kaza ne ya ce kaza akan wannan tafsirin wannan ayar ko malami kaza ya ce kaza ya ce kaza ne ya ce kaza ko malami kaza ya ce duk ya tsaya warware masa gaba ɗaya ya zo ya sa da ita shi kenan ɗaya bin kiram sai ya ga matsayinsa kamar ya zube shi kenan ya shiga kuma hasada ga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu amma manyan malamai duk da suke wajen suka sallama wa shehu tijani akan matsayinsa na ilimi saboda ba wai kawai a sannan ya kawo musu abin da yake daidan ba a yanda duk wa'ancan malaman da shi wannan yake takama da ya karanta littattafansu sai da ya bi da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya gyaggyara musu ya bi ya gyaggyara musu da ɗaiɗai kuma duk da ka duk da ka ya yi wannan duk gyare-gyaren da ka yi a wajen shi kenan aka sallama masa to yau alam da tuti sanyi yake haka to alhamdulillah الرحيم
shafi na hudu to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعل في طلب أهل الله مم.
عادة كل عابد أواه مم.
فقط همته العلية مم.
إلى ارتباء السادات الصوفية مم.
فجعل في طلب أهل الله عادة كل عابد أواه مم.
وعمره إحدى وعشرون سنة مم.
لله در أم جر أمه لله در أمه ما أحسنه مم.
فكان من جملة من أتاه مم.
من أولياء إسره الأواه من أولياء أثره الأواه من أولياء أسره الأواه مم.
سيدنا الطيب خلفة الفضل مم.
وفارس الحلبة مم.
أحمد الصفل فضل مم.
وغير هذا هذيك هذينك مم.
وغير هذينك من أهل المنام وغيرك نعم.
ها زينك
nunin tasniya ya ake masa Mhm, wa gairu ha zai nika ko nunin tasniya ai ko ka shiga cikin kaɗan ne wa kallaman da fatihi na ɗak
وغير هذينك مم.
من أهل المنار مم.
كسيدي محمد نجل الحسن Mm, وهو الذي قال لهذا لهذا الكامل mm, تدرك لا بد مقام الشاذلي mm, وبعد ذا رجع للس- للس- للسهراء مم.
ثم أتى مدينة الجدارة mhm, ودرس التفسير والعلم و- وجد mm.
في فرق باب في فرق باب المالك fi المولى ƙar'i fi ƙar'i babil في malikin فرق باب الملك المولى الصمد Mm, نعم فهكذا ما هكذا من العبادة mm, والحزم والتشمير والإفادة mm.
نعم فبركت جوار جوارق Ba- الفتح fa- فبركت بوارق ال- فبركت Mm,
بوارق الفتح عليه mm, وظهرت خوارق العز لديه mm.
فكان ي- نعم فكان يفتتن to kwana a nan ya wakacin ya tafi to
قد همة الأهل himmatuhul aliyya همته العلية sannan bayan abin da aka fada a baya na cewa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da ilimi har ya zamo a zamaninsa kogi ne babba na ilimi wanda manyan malamai suke komawa gare shi a fannoni da yawa na ilimi to kuma bayan ya tarar da iliman nan sannan kuma himmarsa maɗaukakiya ta hawa ilatti ba isadati sufiya zuwa cewa ya tsaya ya bi shagabannin sufaye masu kokarin tsarkake zuciya cewa ya za a yi a tsarkake zuciya to فجعل في طلب أهل الله shi ya sa kada daga baya wani ya zo ya ce shi a ɗarika ta shi wata jani radiyallahu ta'ala anhu ba zai tafi bisa tsarin ilimi ba wai eh, zai ɗauko ko tsari na jazba ko na wani abu daban ya ce a kansa yake a'a shi wata jani radiyallahu ta'ala anhu sai da ya fara da ilimi ya zama kogo babba ya zama kogi babba na ilimi wanda aka sallama masa inda ya gabata a baya abta wadan rasa wa nazala ala sigarihi eh, abta wadan rasa menene ya sai da ya kai matsayin gaba ɗaya wakacinsa shi akan zo wajensa a yi fatawa shine mai koyarwa shine mai ba da ilimi shine mai munazala a sannan ya koma kuma tafarkin sufaye shi yasa kan mutum ya ce a'a shi ba ruwansa da ilimi zahiri bara a ya kama a jazba ko ya kama wani abu wannan ba daidai ba ne ba ɗariƙa ce ta shehu tijjani ba yadda mai gida ya abu a bi shi in dai a gidansa ake eh in dai a gidansa ake to a bi shi sai dai in ba mai gidan ba ne eh sai dai in ba mai gidan ba ne. amma ne ka yadda a gidan eh, a gidan sa kake to an sai ka bi shi yadda Mhm, sai ka bi shi yadda ya shehu tijjani radiyallahu ta'ala ga tsarin yadda ya tsara tafiyarsa sai bayan da ya samu abin da ya samu na ilimi aka sallama masa gaba ɗaya sannan kuma ya ce bara ya bi ta farkin sufaye to عادة كل عابد wanda wannan al'ada ce ta dukkan wani mai bautar Allah mai yawan komawa ga Allah dan duk mai bautar Allah sai ya tsaya ya yi kokarin tsarkake zuciyarsa domin yawan ibada ba da tsarkake zuciya ba ba inda zai kai mutum sai ya zama ibadan na yawa amma ba Allah aka nufa da wannan ba ko ga wata cuta tana damun zuciya ba ta samun yin ibadar yadda aka ce a yi eh to in ba bawa ya tsaya tsarkake zuciyar tasa ba yaushe zai yi ibadar yadda aka ce tasawufi ilimi ne da yake ko- ko yadda ya za a gyara zuciya ya za a tsarkake zuciya wadda ita wannan zuciyar ita ce manufa a jikin bawa eh, zu- eh, ita zuciyar ita ce manufa a jikin bawa gaba daya a bawa gaba daya to inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa asanikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum نعم وعمره إحدى وعشرون سنة a sannan san da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tashi bin tafarkin sufa yana ɗan shekara 21 ne a sannan yana ɗan shekara 21 ne آه. لله در, در dauro ummihi kawai bubugan nuna mahaifiyarsa sanin haka sai Allah irin ɗan nan da ta haifa to sanin wannan ɗan nata sai dai Allah ma asana al'ajabin kyawunsa al'ajabin kyawun tsarinsa al'ajabin kyawunsa al'ajabin kyawun tsarinsa فكان من جملة من أتاه to
من أولياء عصره Awwawu mai yawan komawa zuwa ga Allah an shi ne saidi ɗayyib saidi ɗayyib wanda ah, mutumin wazzan saidi ɗayyib wazzani to yana cikin man atahu wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fara zuwa gare shi min auliya asirhi daga manyan waliyan zamaninsa shi wannan shi ne babban mutum na farko wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fara gamuwa da shi shi a nan imunatul murid bai bayyana haka ba amma sai dai ubaida ya bayyana haka shi a fili baro baro a cikin rihilas a cikin rihilas inda yake cewa fa'awwalu man laqahu wa dairu galiban ala jinsiha wa sa'atun tabtaji shakala لقد طيب ابنتي بمولاي باجيا طريقته من بير مفمودة نهلا وشورته تغني بي والزان قبره فلقي من تلقينه الرهب والسهلا farkon wanda shehu tijjani ya game da shi a cikin manyan wanda suka samu cika daman yadda ake faɗa ai tsuntsu sai a ga kamar ta yake bi duk wani tsuntsu sai a ga tsuntsu mai irin sa yake bi yadda a hausa ake cewa in ana bikin menene fararen kaje wato a ga balbela a ciki ko fararen tsuntsu a ga balbela a ciki daman ai mai sauki ne daman kamar su ɗaya shi yasa inda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake matsayinsa babba ne ko zama daman da je tun farko ba wajen ƙanana da je wajen kuye-kuyen ma- masu jagora ba wajen manya ya fara zuwa Mm, ya fara zuwa wajen sai ji ɗayi bin ne ɗayi shi wannan sai ji ɗayi bin ne ɗayi walwani babban waliyi ne kwarai wanda wato a gidansu an gaji girma an gaji walittaka tun daga kakan kakansa duk manyan waliyai ne kowanne a ciki a zamaninsa an sallama masa kuma shi wannan sai ji ɗayyar ɗin wanda shehu tijjani ya fara zuwa wajensa wato yana da halaye masu bakuntarwa kuma yana da maganganu waɗanda suke muhimmai a tafarkin saduwa da Allah نعم subhanahu wa ta'ala نعم Ehem, yana daga irin wasiyoyin da yawa wa'yansu da suka zo ziyartarsa daga muridan mahaifinsa cewa ku kun zo wajen shehunnanku kun karba abin da kuka karba to amma babban wasiyar da zan muku tufafin duk da suka tufatan ku da shi kar ku je ku bari ya dauɗa abin da duk tufafin da suka sa muku to do Allah kar ku je kar ku yadda ku bari a ce yayi dauɗa irin matsayin da kuka rabu da su abin da suka shayar da ku to ku kiyaye wannan matsayin ya yi musu wasiya dai mai tsawo wadda take dukkanin ta fa'idoji ne hikimomi ne a abu ne kuma wanda yake duk mai kokarin saduwa da Allah ya kamata ya tsaya kula da shi ba ka je wajen shehi ka ji nasihu ka ji maganganu amma kuma kana tashi duk ka shure waje ɗaya ba na zamo kai akwai wani abu da ka a'a sai ya tufatar da kai ya sanya ma tufafi mai tsada amma kuma a ganka kana barin wajen ka daudada wannan tufafin ka nuna cewa baka san ma me aka baka ba kenan yanzu da mai duniya ne ka je ya baka bandira na kuɗi aka ga ka fito kana jajjetarwa a hanya ai kaga an san me matsayinka to shi wannan abin da ya baka din ya fi ya fi wa'annan bandiran na kuɗi ya fi bandiran na kuɗi to aga kuma ka fito daga wajensa kana zubarwa kana watsarwa kana dauɗa da tufafin da ya sa ma ya sa ma tufafi a ga kana dauɗa da shi ai ba daidai ba ne to shi dai sai dai ɗaya wato yana da munazaloli da yawa yana da wasiyoyi masu girma to Tilfatul fadal.
wanda yake magajin manyan mutane magaji ne na waɗanda suke manyan mutane Wa farisul halbati.
Mhm.
Hamadu safal.
da kuma wanda yake gwarzo na fagen tafiya zuwa ga Allah wanda yake gwarzo ne in garma ne a fagen tafiya zuwa ga Allah shine sai dai Ahmad Sakali shi ma wannan Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya je wajensa ya je wajensa bayan gamuwarsu da sai dai Tayyib ibn Tayyib
Wa ghayru hadha yanaki.
hazainika da wan- da wani wa'annan su biyu da wani wa'annan su biyu Min ahalil manar.
daga ma'abota menene Manar.
minan Mhm, min ahalil minan daga ma'abota baye-baye wanda yake Allah ya musu baye-baye
Min ahalil manar.
Mhm, min ahalil minan daga ma'abota baye-baye don in minnatu Suna. Ka sayyidi Muhammad Najil Hassan.
kamar shugaba Muhammad dan Hassan shi ma shi wa Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya je wajensa to Wa huwa allazi mhm.
qala li hadha al-kamil.
shi wannan sai Muhammad ibn Hassan wali ne babba mashuri shi wato yana eh, yace da Shehu Tijjani shi ne yace ga wannan cikamaki wanda yake cikakke Na'am. Tudriku.
labudda maqama shazali ba matsawa kai dinnan sai ka kai matsayin imami shazali imami shazali da aka ce duk waliyai za su zo a ranar alkiyama suna duban matsayinsa to shi shau tijjani aka ce ba makawa sai ka kai matsayinsa har ka huce shi shi kansa sai ya zo kai yake duba kai yake matsayinka yake dubawa to Wa ba'da za raja'a lis-sahara.
to ba ba kwanan nan ko lokacin ya fara tafi to bismillahir rahmanir rahim وبعد ذا رجع للسهارى ko sahari lissahari ana cewa sahara ana cewa sahari duk ɗaya ne ko fa'ala ko fa'ali jam'i ne ga fa'ala'u gaba fatawi ko fatawa to amma nan din sai ka ce sahari saboda karshen baitin sun ma'ata madinatal bidari wa ba da zara ja'a lissahari sun ma'ata madinatal bidari
وبعد ذا رجع للسهارى Mm.
ثم أتى مدينة الحجاز Mm.
ودرس التفسير والعلم وجد في فرع باب fi ƙar'i في فرع باب الملك المولى الصمد فحتاز ما حتاز من العبادة والجزم والتشمير والإفادة Mm.
فبرقت بوقت بوارق الفتح عليه الفتح عليه مم.
وظهرت خوارق العز لديه مم.
فكان يستشير من مر- مرعاه مم.
لحسنه جميع مرعاه مم.
فأقبل الناس عليه فزجر مم.
وشدد الفرار عنهم ونفر مم.
ثم قام فكان عنده
الحمد لله الحمد لله
نعم وبعد ذا رجع للصحاري bayan wannan kuma shauki jani radiyallahu ta'ala anhu ya koma sahara ya koma cikin sahara
ثم أتى مدينة wato ya zauna a madinatul abiya gari ne na manyan malamai da manyan waliyai ya zauna a wajen wajen shekara bakwai yana koyarwa to sun ma'ata madinatul jidari sannan kuma bayan nan ya je madinatul jidar shi ma dai gari ne a cikin sahara Eh, shi ma a nan ya zauna wato ya daɗe a madinatul jidar to ودرس التفسير ya karanta ilimin tafsiri shi ma zai shekara bakwai ne a madinatul jidar din والعلم ya karantar da ilimi a madinatul jidadin ya koyar da tafsiri ya koyar da ilimi
وجد في أرض باب wajen ya yi kokari fikar ibadil malikil maula a cikin kwankwasa kofar ubangiji wanda shi ne mai kula da halittarsa a samad wanda shi ake nufi wata bukata wato wannan a cikin kawo wannan sunayen a nan guraren shi wannan ah, ibnu baba ya nuna gwanancewarsa da kuma matsayinsa a ma'arifa saboda wato ba ba wanda ake zuwa kofarsa kofarsa daman sai wanda yake samadu domin shine duk wata bukata za a ɗauka a kai gare shi ko shine wanda yake duk wata bukata za a ɗauka a kai gare shi kuma wanda yake maula ne mai kula ne da duk wanda yake nasa zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum to fa ni'mal maula wa ni'mal nasir to وحتاز ما حتاز من العبادة shi yasa wato aka ce shi wannan sunan wanda duk ya lazanci karanta shi to insha Allah ta'ala zai samu kwankwasa kofar Allah duk bukatunsa za su samu shiga shi wannan samadu din Eh, wanda duk ya lazanci karanta shi wato zai samu kwankwasa go- kofar ubangiji subhanahu wata'ala Mm, to, eh, yanda malamai suka faɗa ko wanda yake wato jan zuciyarsa ya masa wuya to in ya lazanci karanta wannan sunan insha Allah Allah zai hore masa jan zuciyar tasa shi wannan samadu din ko kuma inda yazo a a- a- arba'una idrisiya ya samadu min gairi shari'in fala shay'a yu'adiluhu to hmm? dari biyar na Eh, ya samadu ba- ya samadu min gairi shari'in fala shay'a yu'adiluhu dari biyar a ya samadu ya samadu amma akwai matsayin da zai a ce a samadu a samadu din
فحتاز ما حتاز من الإنسان shi ke nan shi ke jari rajen Allah ta'ala ne ko ya tarar da abin da ya tarar na daga ibada ya zama miliyan ibada ne ga ilimi ga koyarwa ga kuma ibada da kiyayewa ƙudurin aniya
da zazzagewa والإفادة da fa'idantarwa kuma ga bayin Allah yana fa'idantar da bayin Allah kuma ga ibada da yake shi a kansa daman kuma duk wa'ancan malaman da aka faɗa a baya wanda aka ce ya gamu da su barazai ne a babu shi kafin wannan ɗayibin wanda aka ce shi ne farko wanda shi tijjani ya fara gani a manyan waliyai masana cewa ya aka yi a kullum salati ga annabi sai ya yi dubu ɗari da dubu ishirin da hudu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu kuma wata ran ana zaune sai aka ce kai ga wani mai himma Allah ya masa buɗi shi a rabin awa ma saukar Qur'ani yake saukar Qur'ani yake a rabin awa ma saukar Qur'ani yake shi yasa a yi ne sai wajen ishirin sai ya ce ai wannan ba komai ba ne ai mu mutum ya haka kafin ya haka sauka biyu ce yanzu haka ya yi ɗaya kan ya in ya haka kuma ya ƙara wata ya ƙara wata ai ba komai ba ne to
تبارك أتبوارك ولفتح عليك sai wato masu walƙiya na buɗi suka bayyana gare shi
وظهرت الصوارق والإذ لديه da masu ketawa na alfarma suka bayyana nan gare shi wato ya fara yanke ya yanke duk waɗannan hujubai da ake faɗa hijabi dubu ɗari da dubu sittin da biyar shi ya zamo ya yanke su
أكان يفتشن in ya zamo yana to kullu man ra'ahu sai ya zamo fakana sai shi tijani ya zamo yabtatu min mar'ahu Mhm, menene ga li husnihi jami'u man ra'ahu baki ɗayan wanda duk suka ganshi suna fitunuwa saboda dubansa saboda da ka ga fuskar shi wata jani radiyallahu ta'ala a wannan lokacin ka san wannan lalle wani bawan Allah ne wanda yake da musamman da ka gani da ka ga fuskarsa
فأقبل الناس عليه sai mutane suka fuskance shi ya zama mutane fa sai zuwa ake sai zuwa ake فزجر sai shehu tijjani ya tsawatar in duk wanda ya zo sai ce to an yi da kai duk ɗaya ne ni ma kokari nake yi yaushe za ka tsaya za- za ka zo waje na ai wannan ba daidai bane kowa a cikin mu je ya tsaya ya zazzage ya ga ya ga abin da ya tarar to وشدد الفرار عنه ya tsananta gudu daga gare su ya tsananta gudu daga bayi wagajar ya zautatar da su daga gare shi ya zautatar da su daga gare shi to kuma haka al'ada shehu take musamman mutane suka tara masa ma sai ta kokarin sai ya kore su watarin ya dawo bayan an masa budin ma bayan ya kai abin da ya kai ya yi tafiya ya dawo a kofar park sai mutane suka hange shi a kofar gari idan da nan aka taro ko ina sai tururuwa sai ya ce albus wa qillatul fulus albus wa qillatul fulus fa abin da yasa ko wannan taruwar sai talauci rashin kuɗi ne rashin kuɗi ne ya ta tsawatar da su sai da ya ga duk mutane sun watse daga wajen sai da ga mutane sun yaƙi da gangan to a cikin mutum
كما بعلمه قوله لحد مع النار من فمن كل سنة إلى البيت لعجل فنفس السوء وثمانين ارتحل محل من أظهر من أظهرية عين الزوارية كمان كما نهره فقط جمال نحوه كما نهره فقط بالمرام وهو من الحقيقي شيخ الإمام محل الشيخ صفة السنة فأيقظ القلوب قلوب من
جسد السنة
من حجر السنة فكان في سنة إذ الزبا وليد وقال له
ثم كما بعزمه القوي sannan sai tijjani rabi Allah ta'ala an ya ɗaukaka da ƙudurar aniyar sa wadda take mai ƙarfi ya ɗaukaka da ƙudurar aniyar sa wadda take mai ƙarfi للحج zuwa yin haji مع زيارته tare da ziyarar aniyar sallallahu alaihi wa sallam نعم ومن كل سنة to daga cikin misana إلى البيت العجل da zuwa ka'aba ɗakin Allah wanda yake mai girma فنكت السن yadda ya maraita yadda ya maraita min cikin misana daga cikin misana ilal baitul ajal zuwa ka'aba wanda take madaukakiya wato fara tafiyar tata daga birnin cikin misana ne sane ta cikin wata maniya hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida wato sannan yana ɗan shekara talatin da shida kenan sannan shi yana ɗan shekara talatin da shida
وحن للأزهرية القرآن أهم من أفهم القرآن sai shehu ne bege zuwa shehu azhari wanda yake mai yawan baiwa matasafi a ilimi wanda yake shugaba ne gwarzo a ilimi kuma masanin Allah ne wanda yake ya kai matsayi matasafi a sanin Allah zawariya ina nufin zawari a alkamari ma'abucin cika wanda yake ma'abucin cika
أمانة sai حوله shehu wato sai shehu an tare da tattata wajen shehu yana ganin shehu su jami'a karɓar shi da girmamawa وقفت بالمعروف aka ce ɗauke shehu da abin da duk yake nema da abin da yake nema wajen alfari ya samu نعم وهو من الحقيقي shi alfari ya riki ɗariƙa ne daga shehu hafani shehu sai da yake shugaba shi kuma hafani wato yana cikin manyan malamai manyan waliyai shi kuma ya karɓa ne wajen da falbakari ya karɓa ne wajen da falbakari to to Sha- shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya sauka a birnin tunusa da susa shekara guda ya zauna tsakanin tunis da kuma susa gari ne kusa da tunis din ya zauna shekara guda
أيقظ القلوب ya farkar da zukata daga ma- daga kurkukun mafarki wancan bai cikin guda biyu da muka karanta wato ba na shi asalin mai minisul muridi ba ne na sayyidul arabin lissahi ne yana cikin da da dan da ya a cikin muniya cewa fa hanna lil asaril mifrali fa an zawawi ya ahal kamali eh, fa bala na hawa fa ustabil mara wa fa al hafani shaykh al imam to wannan kari ne na shi sayyidul arabi ibn sahi shi yasa aka sa shi a cikin wato kausi aka sa shi a cikin kausi to alhamdulillah Tunis da Susa shekara guda yana koyarwa mutane suka tara masa ya zamo ya yi shuhura a garin ana labarin cewa ga wani malami babba ya zo wanda yake ko- eh, iyaka wajen sani wanda yake iyaka wajen sani ya koyar da hikamu da kuma wasu littattafan a nan zaman da ya a Tunis wato ya koyar da hikamu ta ibnu ada'illah a zaman da ya a Tunis to sai rahim كذا جزاء كذا جزاء بشره الولي eh, سيدنا محمود الكردي محمود الكردي محمود الكردي هو- وهو الذي قال له لك عجل من الذي لقد للقطب يا له عمل Mhm.
وجاء في شوال الكعبة كعبة في شوال الكعبة دي سنة سبع دون ما توقفوا tawakkufi shi ma dai nakalu za ka yi saboda baiti ne waja a fi shawwali milka a bata fi sanati sab'in duna ma tawakkufi
وكان إذ ذاك من ال- من الكبار Mhm.
بعض بها وك- وكان ذا أسرار Mhm.
فانتفع الشيخ به مكاتبة ولم تقع بينهما مخاطبة Mhm.
فأخبر الشيخ بموته فقال Faƙar آه، أنت الذي ترث مالي من الكمال min kamar.
من كمال Mhm.
فكان ما قال فكان ما قال له وبشره Mhm.
بما الزبي بمزدidi bihi kad akhbara قد أخبره Mhm.
وبعد فعله نعم.
da din ne wajen tashi ko to alhamdulillah
كذا إذا بشروه الولي haka nan kuma basharahul waliyu a wali mai girma masanin Allah y- yewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu bishara kamar yadda shi wannan waliyin na Tunis a yi masa bishara a wannan waliyin na Tunis a, ba a gamuwa da shi ba wanda yake da izinin ya gan shi bai da izinin ya ga mutum ko ɗaya sai mutane guda hudu su ma sau biyu a dukkan sati da daren litinin da daren juma'a wanda ɗaya daga cikin su waɗannan mutum hudun da suke da izinin su ga wannan waliyin shine sayyidi abdussamad to shi wannan sayyidi abdussamad shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ya aika wajensa ya aika masa da kuɗi wato dinari guda wanda ake ce da shi mahabub da aka kai masa sai ya ce mahabubun ba asa mahabuba mahabubun ba asa mahabuba kai wannan mahabubi ne masoyi ne babba gashi kuma ya aiko da dinarin da ake kira mahabubi ya aiko da dinarin da ake kira mahabubi a sai ya zama wato duk abin da yake gudana tsakanin shi wannan waliyin wanda ba a faɗi sunansa ba ba a faɗi sunansa ba abin da yake gudana tsakaninsa da shehu tijjani ta hannun wannan hadimin nasa ne sai ji abdulsamad wanda yake cikin mutum hudu da suke da izinin ganinsa daren litinin da daren juma'a kawai bayan su mutum hudun nan ba wani mutum da yake da izinin ganin shi wannan waliyin Uhum, to shi ma wannan waliyin yawa shehu radiyallahu ta'ala nu bishara mai yawa yayin da shehu ya nufin barin ah, Tunis da tafiya gabas sai ya aika aika shehu Tijjani aiki wannan sayyidi Abdulsamad din wajen wannan wali yace yana son ya tafiya ne yana son waliyin nan ya lamunce masa tafiya domin a jirgin ruwa zai tafi sai aka je aka faɗa wa waliyin sai dai abdulsamad ya faɗa masa ya ce ka je ka faɗa masa na lamince masa tafiyarsa da dawowar ba abin da zai afko to daga nan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya hau jirgin ruwa ya tafi har misira wato ya sauka ya ya- ya- ya shiga misira a nan ne ya gamu da sayyidi mahmudul kurdi sayyidi mahmudul kurdi wali ne babba kuma yana cikin manyan shehunan ɗariƙa halwatiya yana cikin manyan shehunan ɗariƙa halwatiya shi ya karbi ɗariƙa halwatiya ne daga sayyidi mahmudul hafani shi kuma sayyidi mahmudul hafani daga sayyidi mustafa al-bakari ah, daga sayyidi mustafa al-bakari to
وهو الذي قال to له shi wannan shehin sai ji mahmudul kurdi malami ne babba bayan zama wasu waliyi kuma malami ne na zahiri domin malaman misra a sannan duk suna girmama shi malaman misra a sannan duk suna ganin girmansa a ilimi zahiri ma banda ilimi na ma'arifa na sanin allah da yake da shi to shi da shehu tijjani ya je wajensa ya karbi shehu tijjani hannu biyu biyu har shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da shi ai sanda nake tunis na yi mafarki da kai har nake cewa da kai ai ni kamar tagulla nake ni baki ɗan jiki na kamar tagulla ne sai kake ce min a mafarkin ai za ka mai da ni in zamo zinari sai sai da mamudul kudi ya ce haka ne kwarai kuwa yanda ka gani din nan haka ne to kuma bayan nan da kama kwana biyu ko kwana uku sai ta bai ce da ne ce ko kai ne ma kake nema ne me kake nema ne a tafarkin nan na ma'arifa na sanin Allah sai shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake ce da shi madalabi alqurbani yatul uzma ni abin da nake nema in samu qurbaniyanci babba to shi ne sai dima mazur kurdi yake yace da shi laka ajallu minha ai kai abin da zaka samu yafi matsayin kurbaniyanci ma kai abin da zaka samu a tafarkin sanin Allah gaba yake da kurbaniyanci shine shi nazim ya tsara wannan a waje a nan wa huwa allazi qala lahu shine wanda yake da shehu tijani kana da mafi girma ga duk abin da yake ya tabbata ga kudubi kudubi wani matsayi ne a walittaka wanda yake ya can sama sama yana can sama sama a cikin walittaka domin ulubi wato wanda yake ya tsanci da sufofi da yawa ko wanda yake ya tsanci da sufofi da yawa wanda an ce shi kudubi sai ya zamo koyaushe yana cikin wuri akalla da alam alam guda ɗari uku da sittin wanda duniya da lahira gaba ɗaya alam ɗaya ne kawai daga cikin ɗari uku da sittin ɗin nan a duniya da lahira gaba ɗaya alam ne guda ɗaya daga cikin alaman nan guda ɗari uku da sittin da shi ƙudubi yake a cikin huluri da su a kowane lokaci nasa to shi wannan shi sai dai mamudu ku zai ke cewa da shi ai kai ragai mu za ka samu ya fi ma daga ƙurbaniyanci to ya ba makin wannan ya mamakin wannan daga buri in cika buri abinda bawa yake nema wanda ake ganin shi ne kololuwa ya shi abinda zai samu ma gaba yake da wannan shi abinda zai samu ma gaba yake da wannan
ودعت في شوال للكعبة to kuma daga baya ya nufin tafiya daga misra ya shiga jirgin ruwa ya je wajen wannan shehin nasa shi ma ya roƙe shi